إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke yankwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga watan jumadar ula hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da uku muna cikin littafin bulugul maram ko kusan karshen littafin bulugul maram wanda za mu yi darasi na 137 insha Allah za mu tashi hadisin nu'man cewa an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدعاء هو العبادة. cewa wani lafazi ya ce wa lahu min hadisi anas marfu'an bi lafaz addu'a mukhul ibada cewa addu'a numana ke ban labarin ibn bashir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna addu'a huwa ibada aga lalle addu'a ita ce ainihin ma ibada kama a ce ita ce ma ibada gangariya da zai cikin aula daga cikin ibada addu'a ce gaba da yawa ayin kaji masu bautar wani ko gumaka ko su kuma menene ai suna neman wata bukata ce a wajen su roƙon shi suke kan wata bukatar su na kenan addu'a jigon ibada ce nan shine duk da ya zo da lafazi addu'a muku da ibada to wannan lafazi ya shahara na mukul ibada amma inganci ne ba shi da shi kalmar mukul ibada kamar ta halitta du'a ko su ta farkon ibada ma'ana dai mai yi ciyar ibada to lafazin na mukul ibada la ya su hadisi bai inganta ba amma na addu'a ko da ibada zai ba da ma'ana kuma shi ya inganta tabbas da ya tabbata man da an wanci addu'a akwai yana cewa suna bambantawa du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala wannan raba ɗaya biyu ne mai kamar shi sai sai mutum ya cewa kowace yan kace du'a'ul ibada ta kumshi mas'ala kuma haka ita kanta ta mas'ala ta kumshi ibada ba wani musu rabuwa inda akan kasa nuri a ɗan bambanta amma dai kusan abu ne du'a'ul ibada a ce na ibada to ko da ta ibada ka diba a cikinta akwai wani roƙo da kake akwai wata bukata da kake wato wata masala da take roƙon Allah kaza ai ibada ibada addu addu ibada ce Allah ce uduna sun taku wai da salaka ibadi a fa duka da mutum duka dai duka abu kusan abu guda ne dai kullum ibada nan ta addu'a ibada ce ko amma cewa Allah subhanahu wataala yana hushi idan ka wasa roƙon shi kenan wani abu da ka bari wani zai tambaya ma to malam to yanzu mutum zai iya wani abu ibada kuma ya samu lada a wani yayi ne ibada kaza dan sama bukatar shi eh bukatar ka ce wannan karamcin Allah ne ka nema a wajen shi ya biya maka bukata kuma baka lada kai ibada shi da ibada ibada ce kai kuma baka lada na wannan shi muhimmancin duk wani shi mai na ba ma mutum wahala mutum ya rata ya ya sha ya kulla kaza kulla kaza kai wahala kuma baka yi ibada ba eh ba wadala kuma ba ba ga ibada ba sai ma ka kabar hanya amma ibada ita ce za ka yi kai addu'a kai bauta ma Allah kuma ka samu lada san biyan bukata amma duk abin da ka rubuta ko karata wanda babu na cikin kaddara mo ya inganta ana yi baka da dai ba ta ciki ko duk da cewa san bar hanya ce a gaban abun na shirka da Allah da su kulla a cikin mun tasawar abun amma ibada yan wa abu mamaki hatta kahurai na farko dukkan rubana addu'a suke kahurai na farko masu hankali ga zauci da hankali ibada suke kira Allah suke har ta baki ya Allah zai yi koma gaba daya ya bar kowa ce Allah kira hakan sa akwai wani halin da ba kiran kowa sai Allah aka shiga muku hali sai ce kana ba kiran kowa ba kiran da kowa za Allah kuna kira nan duk da wasu kaga muke nan kaga mutum shirme ne mishin hankali ne mutum ya kan ga rubiya bukata ya kama ne a bayar ya ko ya ya wanke sun ana ya sha ina zama da kawai su babu shi ka kai kira kai addu'a kai ibada kai abin kun babu sabani kuma babu sabani kan magabata wata maza ba kan addu'a ita ce gangare ibada ba mu zaka jikin shi an kullum mutum ya abin da yake babu shakka kai babu kokonto tabbas ne ba mu kokonto kan ibada ba mu rigima kan kan addu'a amma da abin da ba addu'a ba wallahi ya kashi ga matsala Allah ya shirye da mu annabi ya ce addu'a huwa ibada addu'a ita ce gangare ibada Allah ya tamke mu sai ya ce walau shi ne kina ana ana bin malik iya da wata ruwaya wallafazi ya zo ga shi haka ne na ana ga lafazin na ne ya wata ruwaya ce mun tabbatar da imam turmuzi ya rubuta haka ya ga inganta ruwayar wata ruwaya ce imam turmuzin ya kawo a hadisin abi huraira radiyallahu anhu yana cewa mana rafa'ahu mana abu ya ce manzo Allah ne ya ce sallallahu alaihi wasallam shine rafa'ahu manzo Allah ya ce laysa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a babu wani abu mahi karamci a wajen Allah kamar addu'a Allah ta ka zo in baka ga umarni kuma ga alƙawali ga wa'adi ud'uni astajib lakum kira ya ku zo ku roƙa sai Allah ka zo ka roƙa kuma a baka ka kenan alƙawalin umarni ne kuma da addu'a ka gaba umarnin Allah ka ibada kuma a baka abin da ke nema sai ta kenan babu wani abu karamci a wajen Allah kamar addu'a sai zama ga ruwa ya gaba wata ka tabbatar da haka a zahiri wannan ruwaya a ibn hibban ya inganta ta haka himar ruwa ta inganta ta sai ta ina tabbaci ta talibani ta tabbatar da ingancin ruwaya wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam addu'a bayna al-adhan wal iqamati la yurad addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a maida ta ma'ana karbabacci an kiran sallah kayan ata da iqama wannan ɗan tsakanin addu'a ce mustajaba wannan ka gari da muhimmanci da dalilai idan suka yi kiran sallah ka hamsu ta da kama su ba mutum ɗan dama ko da kaɗan ne mutum samu riba abu kame da kiran sallah kamar ya kama daga an tara wuf sun sai shiga sun hana ka addu'a amma da ake ta bayan ikama bayan kiran sallah ba su barar kai ya kamata a ba mutane dama suna jigo to kenan a takaice da wannan yana karantar da mu da cewa addu'a kenan a kosu lokatayya da ta yi karbuwa wannan iya ciki haka irin cikin sujada a nasar da iya cewa fa'amma sujud fashtaidu fi biduwayi faƙaminu a yi sujaba lakum a cikin a sujada ku yi ƙoƙarin kawo bukatunku wuri ne da kun cancanta a karɓa mu wata rawa iya cewa a ƙarfa ma kun abu da mara da usaji lokacin da mutum kusan ubangiji shi a cikin sujada haka ne wannan lokatayya ko wurare a ɗalibace su irin sa'a ƙarshe ta wannan juma'a irin lokacin da ake ruwa na sama duk akwai magana addu'a da magana musamman alƙibla duk wannan iya kawo abin muhimmancin karɓar addu'a kenan ka yi ɗauki wani riba ɗin da sirsun dare na ƙarshe na sirsun dare na ƙarshe idan aka raba dare gida uku ɗayan na ƙarshe yanzu misali mu ɗauka rana tana haɗawa ƙarye shidda alfijir ƙarye biyar awa nawa awa goma sha ɗaya ko misali sha ɗaya to ka raba sha ɗaya gida uku na ka zai baka za ka yi awa uku uku da minti 40 ba da rabi ba da minti 40 da minti 40 ba da rabi ba an kai uku uku a uku da minti 40 ka kenan kenan ka samu awa goma sha daya 40 su uku ba shi bane rijin shirin ba kenan a haka ne ku to kenan awa biyu awa sha ɗaya a fuskar gidan daga kenan to idan ka ɗauko awa shidda ka ƙara awa shidda da minti arba'in da minti nawa da minti da minti tamanin a awa sha ɗaya da minti shidda a awa shi a awa uku uku so biyu awa shidda minti arba'in so biyu minti tamanin ko kenan awa bakwai da minti shirin sai ƙara minti awa bakwai da minti shirin akan akan ƙare shidda ka kenan ƙarye ɗaya da minti nawa zai baka da minti ishirin kenan ka rubuta a takaice kenan ƙarye biyu kana cikin sun da zuwa na ƙarshe gurin ƙarye biyu kana cikin tsakiyar sulusun dare na ƙarshe a yanzu ne to kenan da ƙarye biyu abin da ya keto alfijir shi ne sulusun dare na ƙarshe kai ma ina ne da kowane gari ne kurin ka yi lissafi tsaron ta fada sai ka kirga awa nawa ne zuwa keto alfijir sai ka raba gida uku an ka huta kashi biyu na farko ɗaya na ƙarshe shi sulusun dare na ƙarshe wanda ka to a mu anan muna sun dare Saudiya a sadara ta hudu ma wani wuri ma na sallah zuwa wannan kaga shi me shi ai ana magana alaka bawa da Allah na ma Allah dare gwarana kai ne ake magana kusa ka ubangiji mutane wannan alaka ce tsakanin bayi da Allah ba mu da bana lokaci ba ruwan da lokacin ka kai ne a wajen ayyuka kai ne ke addu'a kai ne mai addu'a kai ne ka ai na duk da kake gare wannan halin da kake bukata duk inda kake wannan lokacin shi ne sun da karshe mata juma'a ta kada juma'a zuwa na muna juma'a ta wani wuri jiya jiya asuba ta kusa muna juma'a nan ta wani wuri sun Tokyo jiya asuba ta kusa da kai musu a ko awa goma ne wuri awa goma sha daya kenan wannan ana magana Allah da bayan shi na mu'amala kaka damu da wani kai na kake ai na kake din da kake kai ba wani Allah kuma Allah ko ubangiji da kake mu'amala shi kake roƙo kenan daga cike nan sulhun da rage mu kenan mutum ya riba shi wannan lokacin ya ni istijabar addu'a a takeice sai da wannan ruwa ita ma da Imam Nasa'i ya kata kuma cewa ta inganta tabbas na Ibn Hibban ya inganta ta haka wasu malamai dai kidan ruwa tabbata ce wa an Salman radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أخرجه الأربع إلى النسائي وساوي كان حكم به رواية عند التقص سلمان كيتشي من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي إن لا إن ربكم للي أبنجيجنكو حي كريم ينا ألا ينا كميا ينا ذكرمتي yastahi min abdi Allah yana kumiyar bawon shi idza rafa yadayhi ilayhi iya kumiyar bawon shi daga mai hannu ya Allah ya Allah Allah yana kumiyar an yaruddahuma an yaruddahuma sifran Allah yana kumiya ya mai da maka hannun gaba komai zero ba komai kenan zai baka iya kumiya Allah ba ne baka imin wani gaban za a wannan iya baka nutsuwa cewa daga hannu iya da muhimmanci wajen neman biyan bukata ya Allah ya Allah ya Allah duk da abin da ya tabbata ruwa ya daidai ka wada ko kan kawada ko haka a wajen roƙon ruwa annabi ya dagawa har Allah amata shi amma haka kuran kai ya isa wasu na kawo magana haka duk da wannan ba nasi bane ba zahiri na hadawai nasi zaka ce rafa dai har dai har zo man kibai ka aita har zo man kibai kenan ba kawo wuri ba gaba shi ba hannun yace dabarakin faskin kahwadin shi haka nan ba haka ba da kuma magana ana haka kin amma daga zayin abu shi da haka kin daga hannun daga hannun Allah wa to shi da haka kin shi ne kuran zahirin nasu haka hannun zaka daga shi a roƙo ruwa nabi daga sama sai nan take na muhimmanci daga hannu shine sai mai alaka da shi wa an umar radiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما لم يردهما حتى يلقى بهما وجهه أخرجه الترمذي وله شاهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن عمر رضي الله عنه كيتشوا ومن لبان كيتشوا مزانا صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا مد يديه في الدعاء in ya daga hannun shi a cikin addu'a lam yarudda kuma ba zai maido hannun ba ƙasa hatta yamsa habima bihi ma wajahu ya sha huskar shi in ya ƙara ya sha huskar shi wannan ruwaya turmuzi ya kawo ce yana da shawahid masu ƙara mai ƙarfin gwiwa daga cikin masu shawahid kin shi cewa dis ibn abbas ya ce a wajen abu dawud da wani abu dawud cewa irin wannan lafazin da a jan daga hannun shi bai maido su sai ya shafa he yake canzu mata ke cewa an haka tattara hadisan suna ba da hadisi ne hasan wani shi ne albanin hamdulillah ke cewa matsalar da ta wakana a nan ƙa'ida ta malaman hadisi da suka kawa me ya kake a shahid kenan shi kan shi malamin da ya kawo wannan magana ya tabbatar da raunin wannan isanadi to amma akwai tsare mana ana cewa idan aka tattara hadisai akwai lokacin da haɗa kawunan hadisai suke ba da dama hadisin ya sami gindin zama har ta kai ga siha ga inganci ko ce hasan to albanin ce a nan matsala ruwaya wadda ake ma haka idan babu shiridi da'af inda babu rauni mai tsanani to albani ce duk wannan ruwa da suka kawo suka ce tana zama shawayi ko shayi kan wannan ruwa ya ce ba mai dama-dama ba mai dama-dama balle haɗin gwiwarsu ya ba hadisin inganci na ka tabbatar ruwayar kurin ba ta inganci shi ne can magana cikin wannan siffar sallah na magana ibn salam wanda ce Allah masa wajahu Allah ga biyu na yake cewa ba mu shawo suka ji sai wawa ko kaza irin wannan rishin me rishin inganci ruwa ka kana babu inganci magana shafa abinda malamai ke cewa ba mu maki muka ce sanin malamai za a kawo ruwa a ce wani hadisi ne ma'ana hadisi iya da rauni me yasa cikin raunin misali hadisi akwai za a ce misali a ce misali mursal hadisi mursal tabi'i ya ce annabi ya ce kaza mun san muka bi ga annabi ba to a cikin ƙa'ida malama ta ce wannan hadisi ne da rauni to abin da ba zai ka samu hujjo irin wannan wannan ya samu wata ruwaya hadisi ne mawqufi kuma amma isnadin ya inganta ya samu abinda wani ya ce kaza kaza kaza da muka diba mun ce hadisi mai rauni ne dan mursal ne sai Qur'ani tabi'i ya ce annabi ya ce to can a gehe ya samu wannan magana daga wani sahabi lafazin guda ko amma mawqufin sahabi ne ce kaza ne ce kaza kaga anan dama a can rishin sahabi yasa maka cewa ruwa ta tana da wani ko to a samu sahabi tabbatacce zuwa gare shi ruwa ta tabbata kai wannan kai shi yake ba hadisin kashin gwiwa ce ya ce ya zama hadisin tabbatacce a takaice to kai dai wannan ruwaya ta sha huska albani ce ba ta da hanya mai wanda za ta kai a gama kawunan su ya zamanto mai inganci ko hasan haka da ruwaya ce mai kari cewa ba ta da inganci in wa'in wani masaloli duk da in abai zo na samadis ko da iya da rauni masu ɗan bincike suka gano raunin shi to ce wani ya bida in ya bida a kai da ka zama kai abu wanda ya ga dalilin shi amma kai da ka rauni magana wannan bai kaba kamata ya kai ka zama ka zama bida ka sha huska ɗan bida ne sha huska a'a tunda wasu magabata wanda aka amince da su ya samu nan daga wajen su cewa ta tabbata ko da da matsala ko kuskure irin baka ce mai din bid'a ya ce magana kamar da ina ga abin ko Allah shiga shi Allah shiga gumi ran wanda yace iya da cikin abin da yake kawo zaman lafiya ga mutane in dai mutum ba da gangan ba yake kira ko ma da mishi kira bid'a da gangan iya da wata madogara ta hadisi in dai da akwai hadisi ko da bai kanta ba kakkai wanda ce mai bid'a kakan wanda wanda ce bid'a ne yi mishi bayani ko har gani na sallama in ya gaji amma ba a ce mai dan bid'a ne dan biye ba da madogara wani ya ce yayi ka annabi ya ce kuma ga sanadin hadisin illa masu bincike su gano masu ilimin abin su gano rumin su to idan bai gano kace mai dan bid'a ne ba wannan kuskure ne ko Allah shirye shi kamar bayani hayi gani kuma dan haka wannan dai zuruwa da dai abin da yake da tabbas a addu'a daga hannu shi da ke da alƙawari Allah bai mai doka hannun ka banza amma shaha ba shi da inganci kurma ta kai shi وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثر أكثرهم علي صلاة أنا صلاة بيتي ما هي كسر مت كسر ما هي كسر الناس كم تاني وندي كسر الناس كم تاني قبل القيامة وندي يوم من صلاة قالوا تفضل كنا كيوم يتاوى النبي صلاة كذا من تو ما هي كسر شو قبل القيامة dama sai annabi ya cewa manzala yana cewa man salla alayya salatan sallallahu biha ashara duk wanda ya salati guda Allah zai mai goma da abde da yawa an san dai fatarar salati Allah ya mai umarni a yi ga masu imani su yi to wannan shine dai fatarar salati samun kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an shaddad bin aus radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري na nabi wata suna shugaban addu'a ta neman gafara ta ga shugabansu addu'a mai suna shugaban addu'a neman gafara Allah gata annabi ce bawa ya ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta Allah babu abun bauta da gaskiya sai kai khalaqtani Allah kai ka halice ni wa ana abduka ni kuma bawa da ce gare ka wa ana ala ahadika wa wa'adika mustaqatu Allah ina kan alƙawalinka na asali na fil azal kan kade ta kada ibada da duk alƙawalin da yake tsakani ni da kala na biyayya da kake alƙawalin zama ka biyayya ina kan wannan alƙawali ya Allah mustaqatu bakin yawa ta fataqullah mustaqatu wanda ya ce ko bakin yawa ta zan a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah ina neman kariya a wajenka daga sharrin abu da na aikata la kare ni sharrin abu da na aikata dan ka kama da shi abu laka bi ni'mataka alayya Allah ina ina hurci abu gaban itiraf da kuma na yarda da ni'imar da kamun Allah ina mai hurci yarda da ni'imar bi ni'imar taka da ni'imar da kamun wa abu laka bi dhanbi fa ghafirli Allah ina mai yarda da ni mai laihi ne fa ghafirli Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarta dhunuban sai kai Allah annabi ce wanda kanta wannan addu'a da sai ba sa da sai ya mata kai zai shiga aljanna an ka mata kuma karanta lamar ce ka mata kai sai zaka shiga aljanna أقسام كفر عنك ها ها أو لا تك لا تك ما أسوى قبام لا تقبام قربا لا تك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواية الإمام البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح ابن عمر كبار labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba bana baya barin waɗannan kalmomi da marece lokacin da ya wuni ko da sahi wannan kalmomin bai barin sa yana yin su ga wa'annan kalmomi Allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafizni wa hafizni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti أخرجه النسائي وابن ماجه وساو الحاكم قام أنا كلمة مدان يتمنى لنا بي بنو ساهية كومريج اللهم يا الله إني أسألك العافية في ديني ودنياي الله إنا رقم لا فيها سيتا تكم الديني نا دنياتا وأهلي ومالي أتكم إيالينا دوكياتا hana kaga nan ba iya ne ba lahiya ta siga ka ne a'a Allah ya fitar da duk wata matsala duk wani problem ya baka lahiya daga komi gashi gangan jikin ce matsala ce wata musiba ce Allah ya baka lafiya a addinin ka san fitina haka a duniyar taka Allah ya kiyama duk wata fitina haka a iyalanka haka a dukiyarka ka roki Allah kare ka ya baka lafiya to kenan ka samu matsala ko da cikin su ka samu matsala addininka a duniyarka a iyalanka a dukiyarka Allah mastura aurati Allah ka suturce min al'aurata nan al'aura bana ta farji ku kaza ba ma'ana Allah ya maka sutura ka ga wallanka ka ga wani aibinka Allah kare ma aibinka su magana kenan Allah ka mustura ka ka suturce ma al'aurata duk abin da muka so naka bayyana gani Allah ka rama asiri kuma ta wasu Allah rama asiri wa amin rawati Allah ka aminta mun da duk abin da ban tsoro Allah kare mu san cikin aminci da gare shi ka bani aminci ga duk wani abin tsoro wa hafizni min bayna yadayya wa min khalfi Allah ka kare ni da gabana wa min khalfi daga bayana wa an yamini ka kare daga damata wa an shimali haka hagum kita wa min fawqi haka daga sama kinan dama da hagum gaba da baya daga sama na kuma kasa yace wa a'udhu bi azamatika Allah ina neman tsari da girmanka an ubtala min tahti kadda a kisfe mana kasa da kasa da ni na kasa ta hadi asalin al-ikhtiyar al-masa katta da dila ka ɗauki mutum mun ba gani wajen kashe shi a maka wani zamba a cikin aminci ya da gani Allah ya kare ka ta kowane ɓangare ke sama da ƙasa gaba da baya dama da hagu aminci wannan ruwa kuma ta inganta kan haka wa an ibn umara radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك Allah ina neman tsari a wajenka ina ka kare ni daga gushewar ni'ima mala ina cikin arziki wadata wani matsayi Allah ya karya ka Allah ya kare ka daga kariya eh gushewar ni'ima kana cikin ni'ima ta gushe ta lalace wa tahawuli afiyatuka Allah ina neman kariya a wajenka daga juyawa canjin lafiya mana kana cikin aminci lafiya lau fulla a ci an zaka cikin mugun hali kana kana kana neman dawamin lafiya wani lafiya kana ta ko a can kana Allah tabbatar ma da lafiya kaga cikin iyalanka ne cikin dukiya ne cikin mene ne Allah tabbatar ma ya baka lafiya shi kada abu ya canza shin tahawul wa fuja'at nuqibat Allah ina neman kariya da kwaramcin azaba kwaramcin wani musiba ta katse fuja a lokacin guda ko wani abu zo kurin na musiba yanzu ya faɗi yanzu ka za kurin Allah ka kare ni daga gaugawa kwaramcin wata musiba wata hukuma wa jami'in sahata Allah ka kare ni daga dukkan abin da kai kushinka idan ka kare mu kushinka duk abin da kai kai kushi da Allah kare mu ran addu'o'in ma'anonin suna karantar da kai lafazin suna karantar da kai ma'ana addu'a da mamancin addu'a wannan addu'a ce ta ruwa ta musulmi musulmi ka wannan ruwaya sai wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da abdullah ibn umar ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yana faɗa wannan addu'a lafazinta Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min ghalabati din Allah ka kare ni ina neman tsari a wajenka da garin jiya da bashi mana in ci bashi in kasa biya sani bai addu'a yawan addu'a Allah na a'udhu bika min ghalabati din na ce rasulullah kana neman yawan tsari kan bashi ci kai bashi matsala ce zai sa ka saba alƙawari ka yi magana ka sauya ko san bashi ne zaka zaka kwana sai hanya kai alƙawari baka biya ba gashi yayi kwana kai kai kwana sai kai haka kai ganka sai da wannan ka sani eh nan ko kai alƙawarin ka cikawa wa ghalabat al'ada Allah ka kare mu rinjaye na abokin adawa wa shamatat al'ada Allah ka kare min dariyar makiya kashi shi makiyanka kullum ma yake ga wallan ka kai na abin da zaka matsala sai da muke cikin adada maza da aka cewa ista'izu billahi min arba ku nemi tsari a wajen Allah daga abu hudu ko ai akwai cikin wannan akwai na lamin ya'ud alamin ya'ud bika daga cikin me kake zana addu'a ko tana me zana addu'a alamin ya'ud bika min jahadil bala'i wa darki shaqa'i usul qada'i wa shamatil 'ada annabi ce ku nemi tsari a wajen Allah da zamu haka annabi umarni umarni ba mu mu nemi Allah ya mana kariya daga gudan Allahumma inni a'udhu bika min jahlil bala Allah ina neman tsari a wajen ka kare daga mugun bala'i tashin hankali eh wasul qada Allah ka kare mu a wani mugun hukunci mara kyau a kaina wa wa qahrun ha wa darki shaqa wa darki shaqa Allah ka kare mu riskan siyasa siyasa tun da zaka tabi wa shimatatul ada Allah ka kare mu dariyar makiya kana shi ma addu'a ce mai muhimmanci da cikin sahih bukhari na ce kuma Allah ya kare mu daga abu dahu Allahumma inna a'udhu bika min jahdi al-bala'i wa darki shaqa'i wa su'il qada'i wa shimatatul ada to ne shine kai sai kenan dariyar makiya kai wani abu wanda za su yi wurin ciki to Allah kare mu don addu'o'i masu muhimmanci da suke sai wanda ruwa ta imamu nasa'i kuma haki bai inganta ruwa kuma duk zai inganta sai wa an buraida radiyallahu anhu qal سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد bureda ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum iya cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ni ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah domin ni na shaida na shaida ko ina rantsuwa da cewa kai ne Allah Allah kai ina rantsuwa ko shaida Allah kai ne Allah kuma da Allah da la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al-ahad Allah makadeci as-samad wanda ake nihi da bukata ta biya allazi lam yalid wa lam yulad wanda bi aiha ba ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kufi babu daidai da shi mana kufuri babu wani abu na Allah da wani ke da shi duk zuba ala ba wani abu na Allah da wani ke da shi kin Allah baka da kufuri baka da daidai da kai da saka fitar da shi ko san basir da ce da saka fitar da shi ko san min basir Allah ba wani abu da nan kaga nan in an ce da manta iya cikin abin da yake sa Allah na addu'a bawa kama Allah kirari Allah ya san kirari annabi ce ba wanda ka sanya ba kama Allah ya san kaibe shi ka girma Allah ka min kirari ya Allah kaza ya Allah kaza Allah ka min kaza Allah ta haka kaga nan ka girma ma Allah ka yi ba Allah da wannan kalmomi na shaidawa shine Allah babu abu da gaskiya sai shi shine makadaici abin da yake bukata ba habu a shi ba kun babu daidai da shi annabi da ya ce wannan bawan Allah ya roki Allah da wannan addu'a annabi ya ji shi sai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب النبي يقول باو الله يا روكي الله da sunan Allah sunan da idan aka roki Allah zai bada an aka yi addu'a zai karba kun Allah baka zakon kenan iya wannan addu'a kenan tana daga cikin ismul azam in kana da bukata ka gabatar da ita sai ka kawo bukata ka bayan ka kawo ta magana ke akhrajul arba'a kuma sawi ibn hibban mun ji a ta arba'a da ke da abu dawo tirmizi musa ibn majah kuma ibn hibban ya inganta ruwaya wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asaba yaqul اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك لأنه قال وإليك المصير إلا أنه قال وإليك المصير nan ita ma tana cin addu'ar da zan ke yi sahiya da marici idan yawa ya gari yana ce Allah ba bika asbahana Allah nan da kai mana da ni'imarka da kudararka da yadda ka muka waye gari sai ka so kuma haka da ni'imarka da yadda ka zamu zamu mare ka zamu wa bika nahaya Allah da yardarka da nimaka muke rayuwa kuma wa bika kuma da kai da yardarka muke mutuwa kanta kai ne duka ne wa ilayka nushur Allah gare da muke tashi gobe kiyama amma haka kenan wa idza amsa in wani addu'a ce da yake gari Allah in ya waye da sai idan marece ta zo amma anan maimakon wa ilayka nushur fanta asuba ce ta a naka ce ta ta naka ta ta sayya sai ce wa ilayka al-masir kenan ta ce ta sayya ha ta marece ta ce wa ilaikal masir kamar ta ce kita kin Allah gare ka makoma take ta sa ya wa ilaikal nushu kamar ta ce wa ilaikal masir shi ban manta amma ta lafazin guda ne amma ka zo na karshe ka canza in da sahiya ne wa ilaikal nushu kamar da wani in na mara ce ne wa ilaikal masir wa an anas qal كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار muttafaqun alayhi an suke cewa annabi adal annabi yayi mafi yawan adal annabi yayi wanda yayi annabi yayi wani kira ka ce shine rabbana atina fi dunya hasana Allah anan duniya ka ba mu hasana hasana duk wani abu kyakkyawar rayuwa ko ta kowane bangare dinan mu duniya da abin da kyakkyawa kyakkyawar rayuwa kai ba da duk Allah ka ba mu ba ke bace koyi ba hasana kullum bace wasu ce ba mu taimake wa ne da janna dukkanin hasana kurum ka gama komi a ciki wafil akhirati hasana kuma Allah haka lahira ka ba mu hasana shi mana gidan aljanna kaza kaga aljanna baka da nima kaza kaza kaza ni mu suna da yawa sai a nan duniya ba ka kyawa rayuwa ko ka kyawa haka a lahira ya baka gidan aljanna wa qina azaban nar Allah ka kare mana azaba ta wuta amin ya bata annabi yana wannan addu'a an ce na cikin addu'o'i wacce take gajera ce amma ta tsara da faɗin gaske ta gama komi duka rayuwa gaba da kana kiran hasana Allah ya baka shi san komi kuma kuma dole abu muna Allah kare mashi kenan kuma ya baka aljanna amma kariya daga wuta sai addu'a ta gaba wa ana abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u annabi na addu'a ga addu'a da yake Allahumma ghafir li اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهذلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وأن رواية إمام البخاري لمسلم سنكاو أبن لك تكين حديث na abu musul ashari radiyallahu iya ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a abin da yake cikin addu'ar neman gafara Allah maka fi da khati'ati wa jahili Allah ka gafarta min kuskure na da ganganci na ma'ana da rashin sani kai yanayi ba sani ba magana ka cewa mutum zai wata kalama ma duk ila bana a kaba kaba da ita ma ba ta hobi ba ta hobi ba ta hobi bija nan sabai na khalifa zai kalma ka ka ka ita ba amma ta nan ta ma dalilin shiga wuta korin shekara 70 ka ka ba ka ka koyi mace ba amma ta halakar da kai kin irin wannan Allah kare Allah gafarta mu irin kulakulai da bangade mun sani wa Allah wa israfi fi amhala da sadakina ko huce gona da ilmi cikin lamarina Allah gawarta mini huce gona da ilmi lai wa ma anta alim bi min Allah da abinda ka duka sani da wani yi akwai abin sani ba da abinda ka san Allah ka ka san a waje na Allah gafarta mishi Allah maka sirri jiddi wa hazani Allah ka gafarta min da gaske na haka gafarta mu cikin wasa ma ko a wasa Allah ne kuskure kenan ne kuskure da gaske na yi da wasa da shi balai balai yin da kuskure da ganganci kayan da gangan haka da kuskure ala karta mu dindin da lahin ala karta mu shi wa khata'i wa amdi da kuskure da gangan amma da amkai da gangan ka san kai ba wani mantuwa ko da kurshi din da yaka kan sai ka yaji kan sai haramun da kurkaci kaga na kasan amma amsa da gangan kai to shi ma Allah gauta mu laifin ne da gangan ma Allah gauta mu wa kullu zalika indi Allah duk wani laifin duka na wani ina yi da gangancin da kuskuren na mantuwar yana da Allah Allah gauta mu Allah maka fi ma qaddamtu wa ma akhar Allah ka gafarta min abinda na riga nayi da wanda ma zai gaba Allah gafarta min nayi wa ma asrartu ma alanta Allah ka gafarta min abinda na koye da abinda na bayyana Allah gafarta min wa ma anta a'lamu bihi minni Allah ka gafarta min naga ka tsaya mana kake da wuce wannan ba fasara da fasara alama ka fili kenan alama ga fili ma kaddamta Allah ka gafarta min abinda na riga nayi wa ma akhartu Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta min abinda na riga nayi da abinda zan yi ma a gaba na jinkirta wa ma asrartu da abinda na yi a boye wa ma a'lantu da abinda na bayyana wa ma anta a'lamu bi min Allah da abinda ka san ni nayi dai anta al-muqaddim Allah kai ne mai gabata mana mai gabata abinda gabata a gabatar da shi wa anta al-mu'akhir haka ne mai jinkirtawa وأنت على كل شيء قدير ألا كان ميئيك أكن كون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول cikin da yadda da manzan da ake sassan tun zamani da ta yi kashe ne na zai don yi kuna kawo allahumma aslihi li dini allazi huwa ismatu amri wa aslihi li duniyaya التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر أخرجه مسلم وانا دعا بند الاسكيم معناتها اللهم يا الله أصلح لي ديني الله كجرم ديننا الذي هو عصمة أمري shi ne makamata duk wani lamari na addini ne a gaba shi ne ban makamata babban jigona wa asalihi ne duniya ya Allah ka gyara mun duniya ta allati fiya ma'ashi dan anan rayuwa ta take kina a gyara mun duniyar dan anan rayuwa ta take kyawar rayuwa ke wa asalihi ne akhirati Allah ka gyara mun lahira ta allati ilaiha ma'adi dan can ne makomata وجعل الحياة زيادة في كل خير الله كسني رايوا رايواتا تزمن تو من قال الخير نجري دي رايوا ده كان ما رايوا ده بنزا بتم تو مخدري اقار رايوا اللي نكي تزمن تو من رايوا تقار الخير نجري كما وجعل الموت راحة لي في من كل شر الله كسني متوا زمن تو نا مدر بدون ولا شر daga mutuwa mutuwa wala kare wannan kaga addu'a ce kwarai ta kunshi komi daga tsadoyi masu muhimmanci kuma za ka ga kowace ka ɗauke ta ga alhamdulillah masha Allah an ka samu biya bukata kowace shi kenan kanan kare Allah gyara ma addininka ya gyara ma duniyarka ya gyara ma lahirarka kuma rayuwa ka wuce albarka mutuwa kuma zama to hutu ne gare ka sai ruwa ya ce wa an anas radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني يا الله انفعني كأنفان الدني بما علمتني أبلد كسان دني كنان كسا أبلد كسان دني الله كسا ينفعني الله كأنفان الدني أكن أبلد كسان الدني kenan ya amfani ne wa allimni ma yanfa'uni Allah ka sanar da ni da duk abin da zai amfane ni warzuqni ilman yanfa'uni Allah ka arzuta ni ilimin da zai amfane ni wannan ma addu'a ce gaga limamin cin gaske rawar da sa'i kuma hakika kuma suka zo su inganta duka wacce ta tabbata sai wali tirmizi daga hadisi abi huraira shi ma dai irin lafazin guda ne can abin da ya ƙara nan irin lafazin ne alaman fa'ani bi ma allamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilman alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar tarziki a lafazin wannan ruwa sai mamu da sai hakima kawo to amma lafazin tabbata ka ruwayar amma a cikin sai sun san sunan turmuzi wannan ƙarin yake da kai kuma ta fada kenan kai waccan Allah manfa'ani bima 'allamtani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni ita tsara wa zidni ilman alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu bika min hal ahli nar ya Allah zidni ilman Allah ka tsara mun ilimi alhamdulillah ala kulli hal godiya da tabbata ga Allah kowane hali wa a'udhu billahi min hali ahli nar Allah ina neman tsari a wajenka kamar da kariya daga halin ‘yan wuta kuma sanadu hasan duka wannan dai ruwa da suka sun inganta jefurin wa an aisha ta radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam allama hada du'a aisha suke ba labarin cewa annan sallallahu alaihi wasallama ya karanta da ko ya sanar da ita wannan addu'a Allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min sharri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka min khair ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udhu bika min sharri ma 'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا أخرجه ابن ماجه وما وساه ابن حبان الحاكم abin da yake wannan ruwaya wadda annabi karanta da Aisha ita tana cewa na sallallahu ya karantar da ni da wannan addu'a ga lafazin addu'a Allahumma ya Allah inni as'aluka min alkhair kulli Allah ina roƙonka daga dukkan alkhair ajilihi wa ajilihi magaggauci ko majikici kenan da na yanzu a yanzu kai tsaye ko a gaba in wani ya karantar da kai kalmar larabci ajil wa ajil a larabci lafazin hamza daban ainihin daban kuma idan mutum zai karanta ƙur'ani ko suna ya yi ƙoƙarin karantawa yadda yake na jini malami kwanana a najeriya ne wani malami ya izgili ga masu wai da ta iya sallama iya wani kashe murya allah ya wani iya kukwai mutane wannan larabci ne ta karanta ba wasu ba kake ko wani rashin mutane rashin ba addini kima ka yarda in kai dan boko ne ko ingilishi ko horashi akwai lafizan harfin da babu shi a hausa amma a boko shi ka yi kuma addini shi ba kai wani ƙorani ya zo abin shi a hausa kasa akwai izini ga addini kuma izini yake na musamman ku ba misali a turanci an san akwai ve akwai be ba mu da ve mu muna da be ko ba mu da ve an san ve daban buwar daban akwai buwar da buwar kuma mara ku sani buwar sha ne buwar gani ne an ce buwar da kace buwar kai kun dai kusa ba shi na an ce buwar kai kace buwar kai dai dai shi Allah ce gani kace sha ko da fon da fon dai ne to haka Allah ya ce haka yake sai sai Allah ta fara ta fara rabbil rabbil alamin alamin aka ce alamin alamai alam hamza abu mai zahi medular abu mai zogi Allah ce alam abin bana ce ko mutum dai gaskiya daban ne larabci larabci ne kai koyi shi kuma kai da yake ciki yana ka koyi a turanci ka koyi harshen da baka shi shi ma larabci ka koyi ainin ka koyi a ka koyi a ka koyi sad sa ka koyi sa ka koyi sad duk daban ne ka koyi fa a larabci ba fa ba fa a larabci kaji fa inna Allah babu alhaji ba fa eh alhaji na kafaru ba kafaru kafaru ne ba fa dole ka koya gaskiya ka koya ku yar abin kuran kenan yace kenan Allah ina neman kariya daga dukkan sharri sai ka ce ajilihi kenan kai tsaye na gaugawa wa ajilihi a gaba kenan ajil abu na gaggawa ajil hamza a gaba kakon aini ne da hamza a da a shi mai shi kariya da kariya iya ganewa ta ce ajilan kace ajilan ina jin gidan da yanzu da gaugawa kace la ba ta ajilan a gaba maka ban ajilan eh ajilan a gaba ajilan a yanzu eh ce mahala wa ajilan kace mai ajilan kenan ka kace ajilan kenan ka zaka bashi ma kace ajilan ya san zaka bashi shi abun kaida ce ba ba abun haka sai mutum koya kwar kenan Allah yana neman tsari a wajenka min sharri kulliya ajilihi wa ajilihi gam gaggauci da majinkirci ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda sai da mun sani ba duk Allah ka kare mishi Allahumma ya Allah inni as'aluka min min khair ma sa'alaka 'abduka wa nabiyuka Allah na roƙonka dukkan alkhairin da bawanka annabinka ya roƙe ka kasa ka tara bidewa duk abin da annabi roƙa kana roƙon da maka wa a'udhu bika Allah ina neman tsari a wajenka min shar ma'ada minhu abduka nabiyuka Allah yana maka kariya a wajenka daga dukkan sharrin da annabinka bawanka annabinka roƙa yana maka kariya Allah kare daga shi Allahumma ya Allah inni as'aluka aljannata Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal Allah yana neman aljanna da duk abin da zai kusanta ni daga zuwa aljanna na kalma ne na faɗi ne ko na aiki ne Allah ina roƙonka ka bani damar yin shi duk abin da ta zuwa ga aljanna na magana na aiki Allah ka bani damar yin shi wa a'udhu bika minan nar Allah ina neman tsari ka kare daga wuta wa ma qarraba ilayya min qawlin aw amal Allah ka kare ni da duk abin da zai kusanta ni zuwa ga wuta na magana ne ko aiki wa as'aluka an taj'ala kullu qada qadaytahu li khairan Allah ina roƙonka duk ka sanya duk abin da ka hukunta kaina ya zama to an hukunta alkhairi gare ni Allah an wannan me kabari ba abin da kabari duk alkhairi annabi ruwa gaba daya Allah gaba da shi duk abin da annabi ba kare Allah ka kare ni duk wani aiki da lafazi na magana na aiki zakar aljanna Allah ka banda mai shi duk wani aiki zai kai daga wuta na magana ko na aiki Allah kare mu ka ta kumshi komi akhar ibn majah kuma dizin da tabbatan da ya yi dalta sai wa akhraj shaykhani an abi huraira radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم manzan sun ke ce wannan ruwa bukhari ka ta musulma ka wata manzan sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomi guda biyu habibatani ila rahman wannan kalma guda biyu masoya ne a wajen Allah mai rahama kenan Allah mai rahama iya son wannan kalma guda biyu khafifata ne alisan kuma kalmai ga ta da sauki a baka Allah mai rahama iya san su kuma ga sauki a baka ba wahala hudi kuma bayan haka taqilata ne fil mizan gobe kiyama a wajen awon kaya suna da yaunin gaske kana sana ku zaraba sa Allah iya so ga saukin hudi ga yauni akan mizan menene ga sunan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka kare Allah tabbike mai wa ba wahala ta Allah tabbike mai yi dukkan subhanallahi wa bihamdihi kalma guda subhanallahi alazim kalma biyu wannan kalma guda biyu Allah iya son su kuma ba wahala hori kuma ga wannan kan mizani Allah tabbike mu da yan wa mun zo karshen bulugul maram a cikin darasi 137 Allah amshi daidai kin gama nan gaba ɗaya kun kuskure da gafarta mana kenan yanzu ganin mun kawo ƙarshen littafin za mu sa littafin fikin sunna ganin mun yi bulur mara mun yi alwaji da akan fiƙiyo ne to shi bulugu muna kusan dai kurin shi kamar hadisi ne a nan kan fiƙi alwaji shi ta ce wa kurewa ka hukuncin shi fiƙi sunna an ce iya ma'aikace a iya kan fiƙi wuce ta ta ma'aikace mutum zai kawo maka nasi na hadisi a mai malikiya ta ce a kan shi mai shafiya ta ce iya baka kulasa ga magana mafi inganci amma zai kama magana ta kowane da ke iya shafiya sun ce kaza marga sun ce kaza a yanayin fiki wuce ta iya kawo maka nuzul fikir mukarin ne maka fikir mukarin sun gane ma fikir mukarin da ke zai kama dalili da shaka kaza kaza ne wannan ce wannan wannan ce wannan ce wannan ce amma ga magana mafi hukunta ga shi ko ce wannan ruwa ya bata inganci wannan ta inganta amma kaza kaza shi daɗin shi gaskiya ga ɗalibi ƙwarar iya da muhimmancin gaskiya Allah ya taimake mu kenan yanzu rana ta insha Allah za mu hara fi suna na makasa akwai fi suna na Abu Malik na fi suna na Sayyid Sabit shi na Abu Malik sun ya ce mai sayi ke mace shi ba mu kan sayi na Abu Malik ta ke mai sayi fi suna shi amma na gurin fi suna kun sunan shi amma mai wallafa shi Sayyid Sabit shi shi shi za a nema wani zai saya shi zai nema a saya fi suna na Sayyid Sabit Sayyid Sabit sai kenan rana ta za mu hara إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته